الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن كل النعم والمنن التي تفضل الله بها على عباده ناكسة مهما كثرت وعظمت ولا تكمل هذه النعم إلا بنعمة الإسلام وقبول الإنسان للدين الذي ارتضاه الله تعالى منهجا لعباده المؤمنين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إخوة الإيمان ما شرفنا الله وأعزنا إلا بهذا الدين العظيم دين الإسلام فهو عزنا ومصدر رفعنا وسيادتنا على الأمم كلها وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك فكلما أقبلوا على الإسلام وتمسكوا به رفع الله شأنهم وإذا فرطوا في ذلك هانوا كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أضلنا الله أيها المسلمون فما أعز الله من سبقنا من المسلمين الأوائل إلا بتمسكهم بالإسلام فعلى قدر تمسك الأمة بدينها يكون النصر من الله لها ورفعتها على الأمم وكلما ابتعد المسلمون عن دينهم تسلط عليهم أعداؤهم حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي للمسلمين التزامه لكي يصلوا إلى السعادة في الدارين فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد راه مسلم ثم أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام أيها المسلمون أن هدانا الله إلى السنة منهج السلف الصالح منهج الصحابة ومن سار على نهجهم بإحسان من أئمة الدين وأعلام المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولإذم هذه النعمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون في مجالستهم ويحمدون الله عليها كما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة رواه مسلم نعم كيف لا يتذاكرون نعمة هداية الإسلام وهو الدين القويم الموصل إلى جنات رب العالمين ولا يقبل من الناس سواه كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الإسلام الذي أمرنا الله بالدخول فيه هو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنن والأوامر والآثار كإخلاص العبادة لله وتوحيده جل في علاه والانقياد لطاعته وعبوديته وأوامره والبراءة من كل معبود سواه فالناس في إسلامهم يتفاوتون بتفاوتهم في تمسكهم بالسنة والمنهج القويم قال أبو العالية الرياحي أحد كبار التابعين رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرف الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه انتهى كلام رحمه الله فاجتهدوا عباد الله في التمسك بالإسلام الصافي عن شوائب الشرك والبدع والمحدثات الأمور تمسكوا بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم عباد الله كل الناس يبحثون عن السعادة لكنهم لن يجدوها في غير هذا الدين العظيم فهو مسأب فهو مصدر السعادة في الدنيا وسبيل السعادة الأبدية في الآخرة وغيره شكاء وضنك كما قال الحكيم العليم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى عباد الله فما بال أمة الإسلام تتخبط في الجهالة وتتبع أعداءها وتقلدهم حتى في سيء حتى في سيء ما عندهم ومعلوم أنه لن يصلح حال آخر الأمة إلا بما صلح به أولها وهو التمسك بالإسلام على ما جاء به المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه والتزام شريعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قاعدي وحبيبي وقروة عيني محمد بن عبد الله الأمين صلواته وسلامه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على منواله إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi mu sani dukkan ni'ima da Allah subhanahu wataala yake fifita mutane da ita a wannan duniya tana da tawaya duk yadda girman wannan ni'ima ya kai duk yadda ta kambama tawayayya ce bata gama cika ba ni'imar Allah subhanahu wata'ala gabawa ba ta cika a wannan duniya har sai Allah ya shirar da shi zuwa ga musulunci kuma bayan ya zan musulmi sai ya karbi addinin musulunci ya aiwatar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya yarda a aiwatar a bisa tafarki wanda Allah ya yarda bayansa su bauta masa Allah madaukaki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na kuma cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na yaddar muku musulunci a matsayin addini yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu daraja ne ya ɗaukaka al'ummar musulmi a dalilin wannan addini na musulunci domin wannan musulunci shine tushe na samun ɗaukaka ta wannan al'umma shine dalilin da ya ba mu wannan al'umma jagoranci a zamunna da suka wuce tarihin musulunci ya tabbatar da wannan duk lokacin da al'ummar musulmi suka fuskanta zuwa ga addininsu suka yi riko da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata to sai kaga Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsu sun buwayi kowa ko da ana ganin su masu rauni amma duk lokacin da al'ummar musulmi suke watsi da addininsu haka tarihi ya nuna to sai kaga a wannan lokacin kuma Allah ta'ala ya kaskantar da su ya kawo waɗansu mamaye su kamar yadda Umar ibn Khattab amirul mu'minina ana raina su amma sai aka ga sun fita a cikin lokaci kankani duniya ta koma karkashin mulkin su to sai yake ga wa musulmi yace nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa mahama taghayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah mu fa mutane ne waɗanda Allah ya ba mu ɗaukaka ba don komai ba sai da musuluncin da muka rike a duk lokacin ku da muka yi watsi da musulunci to ku duk ɗaukakar da muke da ita Allah zai kaskantar da mu wanda muka raina zai samu a gaba don haka ƴan uwa musulmi waɗanda suka shuɗe a gabaninmu Allah ta'ala ya ba su ɗaukaka in mun karanta a tarihi ba don komai ba sai da riko da suka yi da addinin Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda al'umma ta yi riko da addinin Allah to gwargwadon kuma yadda Allah zai ba ta taimako ya ba ta ɗaukaka a kayan duk waɗanda suka fuskance ta a cikin abokan gaba amma duk lokacin da kuma al'umma ta zanta ne santa daga addinin Allah to a sa'in nan kuma Allah zai mamayar da abokan gabansu a kansu su dinga juya suka mayar da suka ga dama har sai lokacin da suka faɗaka suka dawo zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana tafarki miƙaƙe wanda ya kamata dukkan musulmi ya riko da shi domin ya samu rabauta a nan duniya da lahira kamar yadda annabi ya faɗa a hudubarsa ta ƙarshe wadda yayi a Arafa ake ce da ita wato hudubar bankwana ba huduba ta ƙarshe a rayuwarsa ba hudubar da yayi ma al'ummar duniya baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na fa bar muku wani abu wanda ba za ku taba tabewa ba a bayana idan har kun yi riko da shi yace littafin Allah a wata ruwaya yace da kuma sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma al'umma za fa a tambaye ku game da ni a ranar alkiyama in an tambaye ku game da ni wace shaida za ku bayar al'ummar farko ya tambaya sahabbai sai suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa wa nasahta za mu ce mun shaida ka isar da sako ka cika abin da aka ce ka cika kuma ka mana nasiha ka dan farar da mu a tafarkin da zai ba mu tsira da suka faɗi haka annabi sai ya yi haka da yatsarsa ya ɗaga yatsarsa manuniya zuwa sama kuma yana yana nuna ta zuwa ga al'umma yana cewa Allahumma shahad Allahumma shahad annabi ya faɗa haka sau biyu ko sau uku Allah ka shaida Allah ka shaida ni na yi nawa sannan ƴan uwa musulmi mu sani bayan ni'ima ta musulunci da Allah ta'ala ya yi wa musulmi da ya kamata su yi godiya ga Allah kuma su riƙe wannan ni'ima ƙanƙamo to babu kuma ni'ima a cikin musulunci kamar Allah subhanahu wataala ya shirar da mutum wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafarki na magabata na kwarai tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo a bayan su daga cikin manyan malaman musulmi musamman karni guda uku nan da annabi ya yi shaida akan su khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafificin alheri karni shine na sahabbai waɗanda suka biyo bayan su almajiran su da waɗanda suka biyo bayan jiransu almajiran almajiransu. Saboda girman wannan ni'ima na musulunci wanda muke rainawa, sahabban manzon Allah sun san wannan babu wata ni'ima da Allah ya mutum wallahi yanzu Fir'auna mai ni'imar duniya ta amfanar da shi ko karuna mulki da dukiya suna wuta a yanzu haka. Annaru yuraduna alaiha huduwan wa ashiya haka Allah ya ce. Fir'auna da mutanensa a yanzu lokacin da Qur'ani ma ya sauka wuta ce ake bujiro da su safa da maraice a cikinta. Wa yau mata ƙumus sa'atu, adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab, in kiyama ta tsaya kuma a shigar da su azabar da ta wuce wannan, wace, wace, wace, wani amfani ni'imar ta musu. To, sahabbai da yake sun san babu ni'ima kamar ta musulunci. Sukan zauna, ba don kome ba, zama yadda ake zama a majalisai ana ta hira, to su kuma sai su zauna suna ta godiya ga Allah. Alhamdulillahi ala ni'matul Islam. suna go Allah muna maka godiya bisa shiryar da mu da kai zuwa ga musulunci hadisi ya zo daga Muawiya Allah ya kara masa yarda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ga wata halka ta sahabbansa sun yi da'ira suna zaune sai annabi ya ce ku kuma ya zaunar da ku a nan wajen suka ce ya manzon Allah mun zauna ne muna tuna Allah muna gode masa akan shiryar da mu da yayi zuwa ga musulunci ya mana ni'ima wasu kuma ga su batattu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahu ma ajlasakum illa zak ina haɗa ku da Allah, ba abin da ya zonar da ku sai haka, sai suka ce, Wallahi ma a jalasana illa za wallahi ya manzon Allah ba abin da ya zonar da mu a nan sai abin da muka gaya maka. Mu gode wa Allah, kawai mu tuna masa, mu tuna Allah, mu gode masa akan ni'imar da ya yi mana, ya zaɓe mu a cikin al'umma ya shirar da mu zuwa ga musulunci. Manzon Allah sai ka da baki ya ce, Ku sani, ba na sanya ku ku yi rantsuwa, ba na nemi rantsuwarku ne don ina tuhumar gaskiyarku ba. In ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. ya ce, Amma, na nemi rantsuwarku ne domin ta zama shaida domin yanzu nan Jibril ya zo mini yake ce mini Allah subhanahu wataala ya ce a ambata ku nan da kuke zaune akan abin da kuke yin nan Allah yana alfahari da ku a wajen mala'ikunsa ashe ba karamin ni'iba bane eh wallahi yaya ku ba za su zauna su yi wa Allah godiya ga ni'imar musulunci ba yaya ba za su dinga tunani dangane da wannan shari'a da Allah ta'ala ya musu su yi godiya ba alhali musulunci shine miƙaƙƙen addini da ke kaiwa zuwa ga aljanna aljannar da Allah ya tanada ga masu masa biyayya alhali addinin musulunci shine addinin da Allah ya ce ba zai karɓi kowane addini ba in ba shi ba kamar yadda Allah ya ce wa man yabtagi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu duk wanda ya bi wani addini da ba musulunci ba ba za a amsa masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin alahira zai zan cikin masu hasara mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani kuma fa addinin musuluncin nan da ake faɗa wanda Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni mu riko da shi kuma mu shige shi shine fa addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda yake dauke da sunnonin Annabi wanda yake dauke da umarnin Annabi wanda yake dauke da yadda Annabi ya gudanar da rayuwarsa shi ake nufi a bibiya a aikata shine wanda albishir din ne yake kansa a tsarkake ibada domin Allah a ta Allah subhanahu wataala babu wani al'amari na kwamacalar shirka a aikata abinda Allah yayi umarni da manzansa a bautawa Allah kamar yadda manzon Allah ya karantar a bi umarni na Allah ba tare da sassauci ba kuma a zan an baranta daga dukkan wani abin bauta in ba Allah subhanahu wataala mu sani mutane sun fifita ma'ana suna da fifiko a tsakaninsu gwargwadon yadda suke riko da musulunci gwargwadon yadda mutum ya riko da sunnar annabi ya bibiye ta ya bi hanya mai kakkiya da annabi ya zo da shi gwargwadon kima da darajar da yake da ita a wajen Allah wani daga cikin tabi'ai ana ce da shi Abul Aliya Arwayahi yake ambatawa yana cewa ku koyi addinin musulunci domin idan kuka nemi ilimin addinin musulunci kuma kuka aikata shi sannan kada ku kyamaci addinin musulunci wajen bi domin shi ne tafarki miƙaƙe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a bi kuma shi ne musuluncin nan kada ku yarda ku canja ku koma dama ko ku koma hagu ku bauɗe daga wannan miƙaƙƙiyar hanya da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ya ce ku yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma sunnar sahabbansa don haka yan uwa musulmi mu dage wajen riko da musulunci tsabtataccen musulunci wanda ya tsabtata daga dukkan garwaita na shirka ko kuma wata kwamacala ta bid'a mai riko da addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mai riko da addinin musulunci wanda ya gadar masahabbansa waɗanda su ne yardaddu masu amana Allah madaukaki ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda sun kai imani suka yi ƙaura kuma suka yi jihadi fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah wallazina awona ana faɗan almuhajirun wallazina awau da waɗanda suka tattaro waɗanda suka yi hijira suka ba su masauki wa nasaru kuma suka taimake su ana nufin ansar kenan sahabban baki ɗaya sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna hatta waɗannan ɗinnan fa ƴan ƙauran nan da wanda suke maraba da su sune muminai na gaskiya tabbatattu Allah ya musu shaida kuma Allah ya ce lahum magfiratu wa rizqun karim ashe su ne waɗanda ya kamata mu koyi addini daga wajen su su ne waɗanda zamu bi tafarkin su don su suka koya daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa musulmi dukkan mutane kowa yana iya gwagwarmayarsa addinai daban-daban har cikin musulmai ana gwagwarmaya ne domin a samu rabo a nan duniya a samu rabo a lahira wanda yake dawwamamme amma fa mu sani duk ƙoƙarin da muka yi wallahi ba za mu taɓa samun rabauta ba za mu taɓa samun kwanciyar hankali ba za mu taɓa samun wata daraja a nan duniya da lahira ba sai a cikin wannan addinin namu riko da addinin musulunci a nan ne duk waɗannan ababen suke domin shi ne ake samun rabo na duniya kuma shi ne hanyar da za ta kai mutum suwa zuwa ga samun rabo na lahira amma duk wani tafarki da aka rike wanda ba musulunci tsantsan musulunci tacaccen musulunci a daure a faɗa da zuciya ba to wallahi yana zamantowa taɓewa ne kuma yana zamantowa kunci Allah ne faɗa haka a wajaje da yawa cikin Qur'ani kaman nan yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan shari'a za ta zo muku daga wajena faman ittaba hudaya duk wanda ya bi shi laittawa fala yadhillu ba zai taba tadewa daga hanyar aljanna ba wala yashqa ba zai taba yin rashin rabo ya samu kansa a wuta ba wa man a'rada an dhikri amma wanda ya bauɗe ma wannan wa'azin nawa qur'ani da abinda annabi ya zo da shi fa inna lahu ma'ishatan banka to zai yi rayuwa mai kunci a duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qiyama kuma ya tashi makahon da zai shiga wuta Allah ka tsare don haka yan uwa musulmi me yake sanyawa me ke rudar da wasu daga cikin al'umma musulmi musamman a yau zaka ga suna ta faɗi tashi cikin jahilci suna ta bibiyan abokan gaban musulunci wai su ne abin koyinsu manhajan wasu luka suna bibiyan su har cikin abin da ya bayyana musu karara ya yi fito na fito da addinin Allah sananne ne al'amari ne tabbatacce a nafsi ba abin da zai kyautata wannan al'ummar tamu ta samu ɗaukaka da rabauta da shiriya zuwa ga aljanna sai in ta yi riko da abin da ya kyautata al'ummar baya me ya kyautata al'ummar baya at-tamassuku bil islam riko da addinin musulunci a bisa yadda manzon Allah al-Mustafa al-Amin yazo da shi daga wajen Allah subhanahu wataala akwai mai kokarin tabbaka shi alazumci shari'arsa a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyar dan shi Allah ya aiko dan ya shirar da al'umma Allah yana cewa wallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum Allah shine wanda ya aiko da wani manzo daga cikin ummiyai da ba a taba aiko musu manzo ba yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga munanan dabi'u wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su littafin Allah yana koyar da su sunnarsa su riko da wannan wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin alhali kuma gabanin zuwa annabi cikin bata suke ashe yanzu abinda annabi ya zo shine shari'a muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu Allah ka sanya ƙarshenmu ya zamanto ya fi farkonmu kyau. Allahumma ji'al akhira ayyamina yawma khayra ayyamina